ya ta'allaku biha na'am babin wakilanci kuma ya ta'allaku biha da abin da yake ratayewa da ainihin wakala wajen kaman tubewa wanda aka sa wakilci ya mutu ko wanda ya sa shi ya mutu da sauran da hukunce-hukunce na'am na abin da ya shafi wakilci na'am
ya juzu taukilun liman tasarrafa fi malihi liman bi zaka tasafa na'am ya ce ya juzu yana halasta tautilu wakiltawa na'am liman ga wanda tasarrafa fi malihi yake da daman yin tasarrufi a dukiyan shi wanda ya zamo ba a rashidi kuma ba a hajjare shi ba misali mutumin da ya zamo balagagge mai hankali bashi bai kewaye dukiyarsa ba na'am to misali irin wannan kaga yana da damar ya tasarrufi a dukiyar shi tunda Allah ma ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum kaga yana da damar ya tasarrufi to irin wannan yana da damar ya wakilta wani fi malihi cikin dukiyarsa yawwa ya zamo rashidi kuma ba a hajjare shi kamar misali wani bashi bai kewaye dukiyan shi ba haƙoƙin wasu ba su shiga kan ainihin abin da ya mallaka ba to yana da daman ya wakilta wani cikin dukiyan shi na'am wannan ka'ida kenan dole sai idan wanda zai wakilta din ya zamo yana da cikin wanda shari'a ta yadda ya tasarrufi da dukiyarsa na'am sannan kuma liman bi za ka tasafa wanda zai wakiltan shi ma ya zama ya sifantu da wannan na'am ba zai yi ka sifanta yaro karami ko ka sifanta sabubu ko ka sifanta wanda shi ma mahajuri ne da sauransu ba dole sai shi ma ya sifantu da wannan sifa na'am to idan biyun ya haɗu wakilin da wanda za a wakiltan gaba ɗaya sun sifantu da wannan sifa na tasarrufi to ya halatta ya wakilta shi a dukkan abin da zai iya karɓan wakilci na'am dan akwai abubuwan da ba sa karɓan wakilci yanzu misali kamar ibada baya karɓan wakilci ba zai yiwu ka wakilta wani kamar sallan azhar ko kamar kaza kamar kaza ba zai yiwu ba sai dai ibada na mali kamar zakka zai yiwu ka wakilta mutum ya je ya cire ma zakka a dukiyar shi niyabatan anka to duk abin da zai iya karɓan wakilci za ka iya sa wakili amma abin da ba zai iya karɓan wakilci ba kwata-kwata ba zai yiwu ka sa wakili ba na'am
ومنع التوكيل للذمي وليس إن وكل كو نعم.
وليس إن وكل بال إن وكل يسام كو وكل.
يوا يا بيكو إن وكل na'am وليس إن وكل بالمردي na'am ومنع التوكيل أن هنا توكيل وكلتاوا للذمي gabazin made kafiri da ake zaune da shi kafirin amana amma ai ba musulmi bane kafiri ne wanda an saba ana zaune da shi to an hana ka wakilta shi akan harkokinka saboda me saboda ba mamaki akwai abubuwan da kai ya haramta addinin ka shi bai haramta addinin shi ba sannan kuma irin su ha'inci irin su rashin gaskiya da sauran abubuwan da kai musulmi a matsayin ka na musulmi zaka bi addinin ka ka kiyaye shi ba zai iya kiyaye wa'annan abubuwan ba saboda haka kar ka wakilta shi na'am kuma walaisa in wakkala bil mardi kuma idan shi kafirin ya wakilta musulmi ma walaisa bil mardi bai zama abin yarda ba na'am eh a shari'a Na'am.
malamai suka ce kai musulmi ka zama wakilin kafiri shi ma ai kaman ka kaskanta kanka ne ka zama kana karkashin kafiri shi ma shari'a ne ba a yarda ba sai dai malamai suka ce wannan din ainihin abi wannan baitin ya nuna ma karfin hanin wajen musulmi ya wakilta kafiri ne tunda ya ce muni'a na'am wajen kuma kafiri ya wakilta musulmi ya ce wa laisa bil mardi bai zamo abin yarda ba amma in an yi din ya fi sassauci ne fiye da a ce musulmi ya wakilta kafiri akan harkokin shi na'am
wa man ala qabdi sabiyyan qaddama fa qabduhu bara'atun lil gurama wa man din mutumin da na'am qaddama ya gabatar da sabiyyan ya kamata ya ce na'am ya gabatar da sabiyan yaro ƙarami ala ƙabdin a bisa karɓa in ya zo ƙabdin zai zamo sabiyan amma in ya zo a adabi zai zamo ala ƙabdi sabiyin na'am kowanne zai iya zama na'am duk mutumin da ya gabatar da yaro ƙarami a bisa karɓan haƙƙi kaga a can ai mun ce liman bi za ka tasafa dole wanda za ka wakiltan shi ma sai ya sifantu da wannan sifa na tasarrufanci. To yau sai ka ɗauko yaro ƙarami ka zo shagunanka da ake haya ko ka zo wajen wanda kake bi bashi ko ka zo wajen wani haƙƙinka sai ka zo kun ga yaron nan eh idan ya zo ya tsaya kamar ni ne na tsaya duk haƙƙi na ku bashi to kaga yanzu ya keta doka ko Na'am.
to amma fa qabduhu karban wannan yaron bara'atun lil gurama ya kubutar da mabiya wanda ake bi bashi Na'am.
ba shi ya kawo yaron ba Mm.
kana ɗauko kuɗin ko miliyan nawa ne zai ka zo barista wane ku zo wane kuna gani ya zo ya ce mu ba yaron nan ko eh to ga kuɗinsa an bashi shi kenan ka fita Na'am.
daga nan yaron ya kyautauta ya ƙona ma ba ruwanka tunda ai an hana shi Na'am.
shi yayi to tunda shi yayi fa qabdu karban wannan yaron bara'atu lil gurama ya kubutar da mabarta sauran abubuwa kuma tsakanin shi da dan shi ma dan shi ne shi babbe wajaza lil madlubi an yuwakkila ko wa man usanunin lahu qad nukila to mun koma kotu kenan wajaza ya halatta lil madlubi kaga wancan ya kawo shi alal itlaqi wakili kawai ba dole sai wakilin shari'a ba Na'am.
yanzu nan kuma yana magana akan wakilin shari'a ne wajaza ya halatta lil matlubi ga wanda ake neman haƙƙi a wurin shi aka kawo ƙaran shi an yi wakila ya wakilta wanda zai je tsaya mar misali yanzu ba ana ɗaukar lauya ba to an kai ƙaranka sai ka tura lauyanka ya je ya tsaya a maimakonka Na'am.
to malamai sun ce ya halatta Na'am.
amma woman usanunin da hukar nukila Na'am.
hanawan imam sanun kan nukila an kira to da hugare shi shi sanun ya ce ya mutum ana ƙarin shi kuma ya turo mana wani ya ce ba zai yiwu ba me ƙara hakan ai wannan shi ne a sama zai iya ɗaukan wakili amma wanda ake ƙara dole ya zo da kai shi Na'am.
yawwa amma malamai dai sun ce tun da dai duk abin da zai karɓi niyaba za ka iya sa wakili ko ƙararsa aka zai iya turo wakili ya ce je tsaya mai shine wajazalil madlubi an yuwakkila Na'am.
wa man usanun lahu qad nukila Na'am.
وحيث ما التوكيل بالإطلاق نعم.
فذلك التفويض باتفاق Na'am.
وحيث ما yayin da التوكيل duk lokacin da wakiltawa ya zo Na'am.
bil itlaqi a wawaitawa bai kayyade da wani abu ba bai ce na wakilta ka akan sai da abu na kaza ko akan kes ɗina kaza ko akan kaza ba to ya ce wane na wakilta ka akan harkoki na ko wane da yanzu ka zama wakili na ya zo da shi bil itlaq bai kayyade shi da wani abu ba Na'am.
to fa zalika kaga wannan sigar at-tafidu ya zama wakili mufawwadi ka sheƙa mar al'amuranka gaba ɗaya kenan yanzu ko me wanda za ka yi zai iya zuwa ya tsaya ya yi a maimakon ka wannan bittifaƙi ittifaƙin malamai dama abun uku ne in ma ka ƙayyadar da shi a wani abu ko in ma ka fawwada mar ka ce an ta wakili ta kuyi ban ko kuma kawai ka ce an ta wakili to in ya zo an ta wakili ka ga baka ƙayyade ba baka kuma ainihin tafwidi ba to duk da haka malamai sun yi ittifaqi akan tunda baka ƙayyade ba ya zamo ainihin mufawwali Na'am.
aha وليس يملي yawwa walaysa yamdi gairu ma fihi nazar نعم illa bi nassin fil umumi mu'tabar to shi wakili ka san dama suka ce wai shi sigan wakilci idan ya gajarta zai faɗaɗa in ya faɗaɗa kuma zai takaitu shi sigarsa kenan kana cewa na wakilta ka kai shiru ka ga ya gajartu ko to ya faɗaɗu a komai na wakilta ka akan kaza da kaza kana tabiya yana tsara kuntaka to haka abin yake tafiya نعم shine ya ce to shi wakili mufawwabi din da kanshi walaysa yamdi ba shi da daman ya zartar da gairu ma fihi nazar abin da babu maslaha a ciki ka ce ka wakilta shi akan harkokinka gaba daya نعم kawai yau sai gashi wa wani babban abokinka ne dan siyasa ne yana aure ga wani ma ya je ya balle rafin dala ya watsa ga wani ma kawai sai ya dauko rafofin dala kawai shi ma ya tafi yake a maimakon wani balle sai ya watsa kadar da wajen miliyan ashirin wai saboda ai ko alaji yana nan ma haka zai yi kaga wannan ba ba maslaha ce yawwa wannan ba maslaha an ka zo zaka ce ban yarda ba ko dole biya ka kwarai kuwa نعم illa bi nassin نعم sai dai idan ya zo da nassi mu'tabar abun lura fil umumi cikin ganewa gaba ɗaya kai ka bashi dama har wannan kace da abin da yake da maslaha da ba maslaha kai ko kyatta kuɗi ko kyatta wuta kai a kuɗi na na yadda to tun da ka saka mar nasti to in yi duk abin da ya yi da na maslahan da wanda ba maslahan duk ya yi ƙwarai kuwa na yi a maimakon wani kawai ya yi to har a nan ma malamai suka ce ko ya zo da naskin umum ɗin akwai wasu abubuwa da ake taƙayyidin su wanda dole su sai an ambace su kamar wajen sakar ma mata yawwa wajen siyar da gidanka wajen auren da yarka budurwa wajen yanta bawanka wannan ko kamar umum sai ce ku bari zai gane kuransa kawai sai da ya fahimci kana son hajiya ba da duk america tarayya lokaci da ya zo ya ce hajiya an sake ki kame na sake ki da wani dalili ya ce ni wakilin alhaji ne mu fawwaji kuma alal umum kawai yanzu ka zo ka ji an ce ya mata hazan kaza kuma kai ka ce mar alal umum to yanzu a nan shari'a ta ce dole wa'annan sai ka kafa nasi a kansu lokacin da ka ce alal umum in kana son saki mata ka ce har mata ta in ka saka ta saku har bawa na in ka inta ya intu har gida na in ka siyar ya saifu har ya ta budurwa in ka aurar ta aurar ta auru to shikenan amma wa'annan hudun in baka faɗe su ba ko da ka wakilta shi alal umum ma ba zai yi ya ma wannan ainihin aika aikar ba Wannan wajen aure da yadin eh ya fi wadda za ce har ya saka aure da ita.
eh Sai ya aurar da kansa.
to shi din sai mu duba mu gani ahali ne ne ya aura din idan ahali ne kuma ainihin ya ba ta sadakin tamkanta kuma an samu yardanta an yi kaza ba matsala bane dan ya aure wa kanshi yauwa mutum ai zai iya ainihin zama menene ya wakilci tarafaini gefe biyu gaba daya ya zamo shine alwali kuma shine mijin mai karban zai yi ya ce na bani kuma na karba shikenan aure ya yiwu. aha walaisa yamdi to wa zadahu taqdimu man yarahu bi mislihi aw ba'bi maktabahu to waza wannan irin wakili mufawwabi da aka fawwaba shi alal umum lahu yana da daman taqdimu ya gabatar da man yarahu wanda shi ma yake ganin bi mislihi yana da hankali kwatankwace shi kaga ya tsabar yarda da amana da ganin nutsuwan shi ne ya sami abin ya fawwaza shi to shi ma yana da damun ya ɗauko wani wanda yake ganin kaman shi shi ma ya saka shi wakili na dukiyan wanda ya wakilta shi ɗin ala tafiye shi ma in yi haka ba ka da magana ba za ka ce "Ah, ni ai kai na sa sai mu ce to ai ka ce mu fawwabi ne tunda mu fawwabi ne duk abin da zai yi zai yi ne a maimakon kaman kai ne kake nan Au ba abi maktadahu ko kuma sashin abin da ainihin ya hukunta misali za ka iya ya wakilta ka mufawwabi kai kuma ka dubi wasu bangare kamar motocin alaji sai ka ɗauko wani wakili ka ce kai ka kula da motocin nan wayannan gidajen wane ka kula da kai ma ka sassa wasu wanda za su rika kula da wasu sashi kai kuma ka ci gaba da kula da wani sashi wa man ala mukassasin wukila amma duk mutumin da aka wakilta shi ala mukassasin a bisa abin da yake mukhassas ke bantacce ko to lam yuqaddim wannan mutumin ba zai yiwu ya gabatar da wani a maimakon shi ba kai dama wakili ne akan sai da gida ko wakili ne akan zaman shago ko wakili ne akan wani abu da yake bantacce to yanzu tunda an keɓance ka ba wakilin fawadi ba ba zai yiwu kai ma ka wakilta wani ba dole ne in dai ka karɓi wannan wakilcin ya zama ka je ka aikata abin da kanka illa sai dai in idan alja'alu saka shi ɗin hakan ya hukunta bihi wakilta wani misali shi da ya wakilta kaɗin akan muƙayyadi ya ce amma fa ba dole kai da kanka ba in kana da wani wanda kake ganin shi ma yadda muka yarda da kai haka ka yarda da shi za ka iya saka shi kaga shi ya saka ka ka sa wakili ko kuma don wannan baitin yana ɗaukar ma'ana biyu ko kuma a'a al'ada ta nuna kai ɗin abin da ya wakilta ka a matsayinka ka fi ƙarfin ka tashi kai abin yanzu misali magini ne injiniya sai ka kira shi ka ce ina so ka gina mun tun bedroom da falo da kaza da kaza da kaza ga plan din a nawa za ka gina mun ya ce zan gina ma a kaza a kaza a kaza da kuka gama ka ga ka wakilta shi akan gini ko to amma a matsayin shi ai ba zai ya tube ya dauki bulo yana sakawa yana daidaitawa ba kaga al'ada ta gudana akan haka ko kuma babban dillali ne a zaune wanda kake so ka siyar da wani abin ka ce tab ai wannan abin kana so ya shiga da wuri sai ka je wajen wane kana zuwa ka je ka kai mar tallan abin ya ce to nawa za kuka kuka yi magana ka bashi farashi Na.
to kai kanka da ganin shi ka san wannan mutumin ya fi karfin a ce ya tashi ya tallan abin nan wakili dole zai sa yana da yara ne yawwa ko kuma irin misali kamar yanzu can ba da ake yi ka je ka je wajen babban lauya ka kai mar kes ɗinka akan kaza kaza kaza ba mamaki kai ma ka san wannan a matsayin shi a ce je a candin ɗin wannan kes ɗin naka ba zai yi ba to shi ma kaga al'ada ya nuna wannan za a iya sa wakili to irin wannan zai yi ka sa wakili amma musamman mutum ya dauke ka yace kai yake so kamar abu bayan ya baka kayan da ka karba kuma ka dauki abin ka ba wani ya je yi tunda muƙayyadi ne bi halatta ba shi aha wa min at-tawkili bismillah aha